أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan wa barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan darasi na littafin Fathul Gaffar bi sharhi sahihil azkar lissigari wal kibar wanda a Sheikh Abu Asma Muhammad bin Daha ya rubuta shi. Littafin wanda yake kunshe da zikirai da addu'o'i irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanai da malamai suka yi akan falalarsu da kuma abubuwan da harufa da kalmomin cikin hadisin suka kunsa yau muna ranar 23 ga watan zulhijja shekara ta 444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da 11 ga watan julai na shekara ta 2023 miladiya kuma wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a wannan silsila mai albarka za mu tashi a daidai kan babi na 21 wanda shine du'a sujud wato addu'ar da ake karantawa a cikin sujada fi sahihaini an aisha ta radiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana وبحمدك اللهم اغفر لي wannan hadisin imam al-bukhari da muslim duka sun ruwaito shi a cikin sahihan littattafan su imam al-bukhari ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 817 imam muslim kuma akan lambar hadisi na 484 dukkanin su sun ruwaito ne ta hanyar uwar mu'minai na aishatu matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙalat ta ce, kanan nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙolu fi ruku'i wa sujudihi lalle manzan Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya kasance yana faɗa a cikin ruku'insa da kuma sujudarsa yana cewa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli Mudin cewa tsarkaka ta tabbata gare ka Allahumma rabbana ya Allah ya Ubangijinmu wa bihamdika tare da kuma godiya ya zuwa gare ka Allahumma firli ya Allah ka gafarta mu tarjamar sahabin da ya rawaito hadisi to sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi mace ce ita ce uwar mu'mini nana Aishatu radiyallahu ta'ala anha ita ce uwar mu'mini siddiqiya kuma yar siddiqi aishatu yar sirna abubakar as-siddiq wanda ainihin sunan shi abdullahi dan usman dan amiru dan amru dan ka'abu dan sa'adu dan taimu dan murratu dan ka'abu dan lu'ayyu al-qurashi at-taimi radiyallahu ta'ala an mahaifiyarta kuma ita ce ummu ruman yar amir yar uwaymir al-kinaniya radiyallahu ta'ala anha ita na na aisha radiyallahu anha ita ce matar da bisa idlaƙin malaman musulunci suka ce ita ce mace mafi ilimi mafi fahimtar addini kamar yadda ya zo a cikin siyar alamin nubala na al'imamu zahabi a jizgi na uku shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai an haifuna na aisha radiyallahu anha a cikin musulunci take cewa lam'aƙi abawayya illa wa huma yudinani din ice ban fahimci mahaifana ba face na gansu suna yin addini tasowarta ta ga kawai iyayenta duka suna yin addini ta faɗi wannan ne a cikin wani hadisi wanda yake shi ma ingantacce ne imam bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa hadisi na 3905 فقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة العاشرة للبئسة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أوريتني أشكي وطن شوال نشيكرا تقوم باين أيكي وهي بنت ست سنين تاغذن شيء شيكرا شدني ألوكتشن وبنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة كما النبي صلى الله عليه وسلم يا تاري لإتا ألوكتشن تنا لشيكرا ترى آه دنيا a cikin shekara ta uku ko kuma a cikin shekara ta ɗaya bayan hijira a watan shawwal wahiya bintu tis isnin alhali tana da shekara tara a lokacin an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga gare ta Allah ya dade ita tana cewa tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 70 aw 60 annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni alhali ina da shekara shida ko bakwai a duniya wa banabi wa ana bintu 90 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ni alhali ina yar shekara tara wannan ma imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahihin sa hadisi na 4422 wa anha radiyallahu anha qalat tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shawwal wa bana bi fi shawwal fa ayyu nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ahwa indahu in minni tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ne a cikin watan shawwal kuma ya tari da ni a wani watan shawwal din shin wace ce daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam da su tafi ni samun babban rabo daga gare shi shi ma wannan yana cikin sayyid muslim hadisi na 1422 har ila yau wa anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wata daga gare ta tana cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata yace urituki fil manami salasalayal an nuna min ki a cikin mafarki tsawon kwana uku ja'ani bikil malaku fi sarqatin min harir ai mala'ika ne zo min da ke a cikin wani kyalle na alhariri wato irin kyallen gidan aljanna kenan fa yaqulu idan ya zo da hotonki a cikin kyallen yakan ce hadhihi imra'atuka wannan matarka ce ya rasulullahi fa akshifu an wajhiki yace idan na bude kuma sai in ga ke ce fa idan anti hiya sai in ga ai ke ce idan na bude fuskar sai in ga ke ce fa aqulu in naga haka sai in ce in yaku hadha min indillahi yumdi idan ya kasance wannan daga Allah ne to zai zartar da shi shi ma wannan bukhari da muslim duka sun ruwaito a cikin sahihansu bukhari akan lambar hadisi na 3895 muslim akan lamar hadisi na 2438 wala ha radiyallahu anha min al-manaqib wal fada'il ma yadiqu anhu al-maqam nana aisha radiyallahu anha tana da manqabobi da falaloli da darajoji waɗanda saboda yawan su to sun wuce idayuwa a lokaci guda min ha yana daga cikin dai falalarta da fifikonta ma rawahu shaykhani an anasi abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka karbo ta hanyar sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce fadlu Aisha ta ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'iri ta'am fifikon da nana Aisha ta yi wa sauran mata kamar fifikon da sarid yi wa sauran abincin sarid wani abinci ne daga cikin irin abincin da larabawan wannan lokacin suke ci wani abu ne suke yin shi da alkama kamar tuwo to amma kuma a cikin shi haka akwai nama an san sanya nama haka a ciki sukan sanya nama da kuma dabino da sauran dai abubuwa dai masu daɗi a cikin shi amma dai haka yake kamar tuwo to larabawa suna son shi sosai a cikin dukkan nau'o'in abincinsu babu abin da suka fi so fiye da shi to fifikon da shi wannan sarif din yayi wa sauran abinci nau'o'in abinci to haka nan na Aisha radiyallahu anha ta yi wa sauran mataye ta yi wa sauran dukan mataye fintinkau wa na bi usmana an karbo daga abu usman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asa amr ibn al-as radiyallahu anhu ala jayshi zati salasil cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sirna amr dan asi radiyallahu anhu ya dora shi ya zama shine jagora ala jeshi zati salasil bisa rundunar nan ta yakin da ake cewa zatu salasil qala sai na amru yace fa ataitu fa qultu na ga fi bitaniya dora ni akan jagorancin runduna alhali a cikin rundunar akwai irin su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar su sayyidina Ali to sai na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilayka shin wane ne yafi soyuwa gare ka ne a cikin dukkan mutane qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aishatu aina na Aisha ce qultu min ar-rijal sai na ce ya rasulullahi to a cikin mazaje fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abuha mahaifinta shi yafi soyuwa qultu summa man sai na amru ya ce sai na tambaya sai kuma wa qala umaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai umaru fa adda rijalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai lissafa wasu mazaje fa zakattu sai na amru yace sai nayi shiru makhafata an yaj'alani akhirahu saboda ina tsoron kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ni ne na karshen su shi ma wannan hadisin ingantacce bukhari da muslim duka sun ruwaito shi wa an aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha yadda ana tabbata gare ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi yaqul ayna ana ghadan tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin jinyar sa wacce a cikin ta ne Allah ya karbe shi ya kasance kullum yakan tambaya gobe a wanne ɗakin nake gobe a wanne ɗakin nake yuridu yawma aisha yana nufin yaushe ne ranar da zai koma ɗakin na na Aisha. Ba a zina lahu a zuwa jihu ya kunu haisu sha'a, sai matayensa suka yi masa izini cewa ya rasu lallahi ka zaɓi duk inda ka ga ya yi maka kawai ka zauna kai jinyar a nan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi to a kai shi ɗakin na na Aisha. Fa kana fi baiti Aisha ta hatta mata indaha. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance a ɗakin na na Aisha Allah ya da ita har sai da ya zama dai a nan ne inda Allah ya karɓi ruhinsa ya koma gare shi. Qalat Aisha, na na Aisha radiyallahu anha ta ce, Famata fil yawmi allazi kana yaduru alayya fihi fi baiti. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ne a ranar da ya kasance dama da yana kewayawa ma tsakanin matayensa to wannan ranar ita ce rana na ita ce rana ta a cikin sauran ranaku. fi baiti kuma a cikin ɗaki na anan Allah ya karɓi ransa faqabadahu Allah wa inna ra'sahu la bayna nahari wa sahari yace Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ransa alhali a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kanshi akan cinyata wa khala tariquhu riqi kuma sannan yawon bakinsa yayi cuɗanya da nawa ثم قالت سنسيتي بياني تشي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به تشي أننت عبد الرحمن أن سيدنا أبو بكر ياشبو جدا alhali a lokacin nan yana yin aswaki tare da shi akwai aswaki da yake goge haƙoransa da shi fa nazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi ta ce sai na cewa abdurrahman ɗan sirna abubakar atsini hadar siwaka ya abdurrahman ta ce ya kai abdurrahman ba ni wannan aswakin fa banihi sai ya bani shi fa qabamtuhu ta ce sai na tattauna shi fa aitahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan tattauna shi sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi wa huwa mustanidun ila sadri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki da shi alhali ya jingina kansa zuwa ga irjina jina na Aisha radiyallahu anha wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun ruwaito shi to na Aisha radiyallahu anha tuwafiyat sanata 57 na Aisha radiyallahu anha ta rasu ne a shekara ta 57 bayan hijira wa umruha 63 sana kuma shekarunta 63 ne a duniya wato irin shekarun ma'aiki alayhi salatu wassalam ta yi a duniya kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma shekara 63 yayi a duniya haka nan sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma shekara 63 yayi a duniya ودفنت بالبقيع رضي الله عنها كما عن بنتني أنا مقبرة بقيعة ta rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda malamai suna kidaya su sun kai guda dubu biyu da ɗari biyu da goma in ban da ita a dukkan matan annabi sallallahu alaihi wasallam har matan sahabbai baki ɗaya babu wata ƙwaya ɗaya wacce take da yawan hadisai irin waɗannan ka mazajen ma waɗanda suka fi na Aisha radiyallahu anha yawan hadisi ba su kai mutum goma ba Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi akan hadisai guda 174 daga cikin hadisanta kuma imam al-bukhari shi kada ya kadaita da guda 54 imam muslim kuma ya kadaita da guda 69 domin ji kadan daga cikin tarihin na na aisha radiyallahu anha wadda wannan din kusan kamar gutsurowa aka yi daga cikin irin darajojinta amma darajojin nata ba za su faɗo lokaci guda a gun mutum ɗaya ba domin ta kasance mala'ika jibrilu ma yakan gaishe ta kuma ita ma ta gaishe shi takan gaisa da mala'ika jibrilu radiyallahu anhu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayi mata albishirin aljanna sannan bayan haka ita ce mace mafi ilimi daga cikin dukkan matayensa bayan haka ta kasance tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kullum a cikin azumi take kullum a cikin azumi take in dai ba ranar sallah ba ne to kullum a azumi take ranar sallah ne kawai za ka tarar ba ta azumi amma kullum a azumi take ga azumi ga kwana sallah sallah kuma irin ta masu tsoron Allah Allah ya mata darajoji masu yawa kwarai da gaske amin saboda haka duk mumini na kwarai tsakanin shi da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ma baki daya musamman ma kuma na na Aisha din tsakanin shi da ita sai dai addu'a na ba sunanta yace Allah ya ƙara mata yarda amma babu wani wanda zaka ji yana faɗar mummunar magana akan ta duk wanda ko ka ji ya faɗi mummunar magana akan na na Aisha radiyallahu anha to ba da ita yake ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa ma manyan manyan malaman musulunci irin su Imam na Malik suke ganin cewa duk wanda ya faɗi mummunar magana a kan nana aisha to jinin shi ya halatta to daga nan insha Allah za mu koma zuwa ga sharhin hadisi faɗar nana aisha radiyallahu anha da tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi ruku'i wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to ya zo a cikin wutar wayar ta imam muslim kallamar hadisi na 400 tamanin da hudu anna aisha radiyallahu anha qalat cewa na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qultu ya rasulullahi sai nace ya ma'aikin Allah araka tafsir min qawli subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi nace na ganka kana yawaita fadar subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata akhbarani rabbi yace mata ai ubangiji na ya bani labari anni sa'ura alamatan fi ummati cewa lalle ni za a nuna min wata alama a cikin al'ummata fa idza ra'aytuha aqsartu min qawli subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi cewa idan naga wannan alamar to lalle in yawaita daga fadar subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha to hakika naga wannan alamar ita ce a cikin suratul nasri inda Allah ya ce masa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba a wani lafazin kuma wanda shi ma ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim bukhari ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 794 muslim kuma akan lambar hadisi na 484 قالت عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله يقارى متى داتاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لدي مزالة صلى الله عليه وسلم يقصن تينا فالأروى النوم يتأول القرآن ينا تاويل القرآن وينا فسر القرآن أي ينفذ ما أمره الله به في القرآن في سورة النسل أي ينا زرتد أبن دا الله يأمر تشي بشي أشكين القرآن أشكين سورة النسل وفي ذا جاء فتأويل الأمر تنفيذه أي فسر الأمر أي فسر أمرنين شيني zartar da shi. faɗansa kuma da ya ce subhanaka Allahumma rabbana ma'anar shi ai tanzihan laka an kulli nafsin wa aibi ai ya ubangiji ka tsarkaka daga barin kowanne irin tawaya da kuma aibu faɗansa kuma da ya ce wa bihamdika din nan qala an-nawawi imam an-nawawi yace ai wa bihamdika sabbahtuka ai da godiyarka ne ya ubangiji nake ƙara tsarkake sunanka ma'anahu ma'anarsa bi tawfiqika li ai saboda datar da ni da kai ya ubangiji wa hidayatika da kuma shiryarwa da kai mun wa fadlika alayya da kuma yadda ka bibita na kasin yana cikin bayin ka masu yin bauta gare ka sabbahtuka nake dan wannan ne nake tsarkake ka ya ubangiji la bi hauli wa quwwati ba dan saboda wani karfi na ba ba dan saboda wani wayo na ba ko wani karfi daga gare ni fa fihi shukrun lillahi ala hadhihi ni'ma a cikin wannan tasbihin akwai godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa wannan ni'ima wal itirafu biha da kuma yin furci da wannan ni'imar da Allah ya yi din wa tafwidu ila Allah ta'ala da kuma miƙa lawari da kuma miƙa wuya da miƙa lawari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Imam Nawawi ya faɗa wannan ne a cikin sharhin Sahih Muslim juz'i na biyu shafi na 382 dangane kuma ga wata fa'ida alhamdu nan ce alhamdu din nan huwa zikiru sifati tahmidi lil mahmudi ma ta'zim ma'anar alhamdu shine shine ambatowa siffofi na yin godiya ga abun godiya tare da girmamawa gare shi wal ijlali da kuma kambamawa wa tasbihu shi kuma tasbihi huwa tanzihu anil uyub wan naqais shine tsarkakewa daga kowane irin aibu da kuma tawaya kamar ta kaddama ma'ana kamar yadda ma'anar shi ta gabata a karatukanmu na baya fa idan arabta zalika idan ka gane wannan arabta sirra fi ijtima'i tahmili ma tasbihi fi kasirin min al-azkar to idan ka fahimci wannan to anan ne zaka gane ainihin sirrin da ke cikin hadawa da aka yi tsakanin hamdala da tasbihi a cikin mafiya yawan zikirai wal adiya alwarida fil kitabi was sunna da kuma addu'o'i waɗanda suka zo a cikin القرآن بالسنة والسر هو تقرير قاعدة سر كوشيني تبتر واد وتقاعدة التخلية ثم التهلية شيني كبتوا daga dukkan zunubai sannan sai kuma ado da godiyar Allah subhanahu wataala at-tanzihu awwalan wato tsarkakewa da farko anil ma'ayib daga dukkan aibubbuka bit tasbih ta hanyar yin tasbihi suna isbatu sifatil jalali wal jamali bil hamdi sannan sai kuma tabbatarwa da siffofin girma da ɗaukaka da jamala ta hanyar yin godiya ga ubangiji wawa nafsul ma'ana allazi dallat alai kalimatu la ilaha illallah wannan ku shine ainihin dama ma'anar da kalmar la ilaha illallah take nuni zuwa gare shi faɗansa kuma da yace allahumma ghfirli ma'anarta imamu nawawi yace وأما استغفار صلى الله عليه وسلم ما أنه مغفور له أما استغفار da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi tare da cewa shi Allah ya riga ya gafarta mishi fa huwa min babil ubudiyya to yana yi ne bisa babin a bauta ga Allah subhanahu wataala wal izani wal iftiqar ila Allah ta'ala da kuma tabbatuwa dai a kofar Allah da kuma nuna bukatuwa zuwa gare shi subhanahu wataala wallahu a'lam Allah ne musulmi dukan wannan yana cikin sharhin sahih muslim na shi imam an-nawawi din juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku ko kuma shafi na ɗari uku da tamanin da biyu sai fa'idodin da ke cikin wannan hadisi abu na farko idulul hadisu ala mashru'iyyati du'a'i fi ruku'i khilafan liman karihahu wannan hadisin yana nuni zuwa ga halascin yin addu'a a cikin ruku'u saɓanin malaman da suka karhanta yin haka wani tarjama lahul bukhari fi sahihi babu du'a'i fi ruku sannan kuma imamul bukhari ya yi tarjama ta musamman akan wannan a cikin sahihinsa da ya sanya babin yin addu'a a cikin ruku alabun hajjirin alhafiz ibn hajar al-asqalani yace alhikmatu في تخصيص الركوع بالدعاء دون تسبيح hikimar da ke cikin keɓance ruku'i da yin addu'a bayan tasbihi fi tablubin bukhari a cikin babin imam bukhari babobin da ya sanya a cikin littafinsa ma annal hadisa fihi zikirin du'a wa tasbih tare da cewa a cikin hadisin akwai ambaton addu'ar sannan kuma akwai ambaton tasbihi annahu qasara al-isharata ila ar-raddi ala man kariha ad-du'a fi ruku cewa imam bukhari yana yin ishara ne zuwa ga yin raddi ga wanda ya karanta yin addu'a a cikin ruku kamalik kamar imam na malik rahimahullah wa amma tasbihu fala khilafa fihi amma shi yin tasbihi a cikin ruku wannan babu sabani cikin sa فهتم هنا بذكر الدعاء لذلك dan haka ne shi imam bukhari sai himmantu da ambatan addu'a a nan wajen wajen mukhalif kuma hujjar da ke cikin shi wanda ya saba da wannan din alhadisun lazi akhrajahu muslimun min riwayat ibn abbas marfu'an hadisin da imam muslim ya fitar da shi riwayar abdullahi dan abbas hadisi marfu'i وفيه أتكن سيازو فأما الركوع فأذنوا فيه الرب أما شي ركوع أتكن شي جرم ما أبنجي وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أما أتكن سجدا كما كوي وقري سوسي وجنين الدعاء فأمين أن يستجاب لكم دومين ياكو ساتا أمسا منكو الدعاء تاكو لكنه سيري تشوى دزنشن يكي لا مفهوم له باب من مفهومي قوانا حديثي فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود wannan hadisin bai hana a yi addu'a a cikin ruku'u ba kamar yadda kuma bai hana a cikin sujada mutum ya girmama ubangiji ba wannan duka yana nan a cikin fatuhul bari a sharhin sayyid bukhari na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi hadith a juz'i na biyu shafi na 329 wannan kenan abu na biyu kuma da hadisin ke karantar da mu nafiyun naqaisi wal ma'ayibi anillahi azza wajal shine kore dukkan wata tawaya da dukkan wani aibu daga Allah subhanahu wataala ta hanyar girmama shi da kambama shi abu na uku kuma da hadisin ke karantar da mu shine isbatu jami'i anwa'il kamalati lillahi azza wajal shine tabbatar da dukkan nau'o'in kamala wato siffofin cika ga Allah mai girma da ɗaukaka. Abu na hudu da hadisin ke karantar da mu shine almudawa matu alal ibadati wal istinfari a taya a ce a hadan almautu wa huwa ala zalik shine dawwamuwa bisa bauta ga Allah subhanahu ta'ala da kuma neman yafiya a gare shi har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan mu alhali yana kan wannan koyaushe mutum yana neman gafara ibtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi fa'ala hada wanda shi da kansa ya aikata haka wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar alhari shi bai taba yi wa Allah laifi ba kuma Allah ya saukar masa da aya a cikin suratul fathi wacce Allah a cikin ta yace ya yafe masa abin da ya gabata da kuma abin ma da zai zo nan gaba duka an yafe mishi amma duk da haka sallallahu alaihi wasallam kullum yakan istighfari sau 70 a wata ruwayar kuma fiye da sau ɗari ma saboda haka lalle ne wannan addu'ar da tasbihin nan mutum zai iya yi a cikin sujada zai kuma iya yi a cikin ruku'u gashi nan dai da yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli mutum zai iya yi a cikin ruku'u mutum zai iya yi a cikin sujada ina cikin ruku'u ne zaka iya yi kamar sau biyar ko sau bakwai na cikin sujjada ne zaka iya sau uku sau biyar sau bakwai biye da biye sau waka daga nan sai kuma babi na 22 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud wannan babin a cikin sa zamu koyi yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya fi sahihaini an ka abu ujrata radiyallahu anhu قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديث إمام البخاري ده مسلم ده سنر ويتوشي بخاري يا ويتوشي أكل نمبر حديثي لدبو أري بكوي تسعين ده بكوي إمام مسلم كما يا ويتوشي أكل نمبر حديثي لدبو أري شدا dukkaninsu ta hanyar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sayar na ka'abu dan ujratu radiyallahu ta'ala anhu yace kila ya rasulullahi an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ma'aikin Allah amma salamu alayka faqad arfnahu amma yin sallama a gare ka to mun san yadda ake yi fa kaifa salatu alayka to da yaya zamu salati gare ka sun yi wannan tambayar ne bayan saukar ayar nan wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah ya yi umarni a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a yi sallama gare shi to shi ne suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun iya yin sallamar salatin ne ba su iya ba yaya ake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qulu to ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya Allah kai salati kai daɗin tsira bisa annabi Muhammadu da kuma bisa iyalan gidan annabi Muhammadu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kamar irin yadda kai daɗin tsira ga bawanka annabi Ibrahim da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim innaka hamidun majid hakika lalle kai abin yabo ne kuma mai girma abin girmamawa Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya Allah ka yi albarka bisa annabi Muhammadu da kuma bisa iyalan gidan annabi Muhammadu. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kamar irin yadda ka yi albarka bisa annabi Ibrahim da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim. Innaka hamidun majid, hakika lalle kai abin yabo ne mai girma. To wannan shine salati Ibrahimi kamar yadda muka ji shi. Duk da cewa kuma ya zo da ruwayoyi daban-daban daban-daban. akwai ruwa da za ka ga ana cewa alama salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa azwaji wa zurriyatihi duk suna nan dai nau'o'in sa sun ya kai wajen nau'i goma ko fiye da haka daga nan sai tarjamar sahabin da ya ruwaito hadisi wa sahabiyul jalil ka ibn ujrata shine sahabin nan madaukaki mai girma kawu dan ujratu dan umayyatu dan adiyu al'ansari al-salimi al-madani mutumin madina ne shi kuma daga banu salim radiyallahu anhu yirwa fi isati islamihi annahu ista'akhara islamuhu ana rawaitowa cikin kissar musulunta shi cewa shi shigansa musulunci ya dan jinkirta wa kana lahu salamun yukarrimuhu wa yamassu ya kasance yana da wani gunki nashi wanda yake girmama shi kuma yana shafa shi yana shafa mar turare haka da mayuka masu ƙanshi kana yi du'a ila al-islami fa ya aba ya kasance ana kiran shi zuwa ga addinin musulunci amma yana kin shiga wa kana ibarat ibn samiti lahu khalilan ya kasance babban sahabin nan mai girma yana ubar dan samitu badadin shi ne wato abokin shi ne na kudda kud farasadahu yawman wata rana sai ya tsumaye shi فلما خرج دخل عبارة ومعه قدوم فكسره yayin da ya fita daga gida sai na ubarin sai ya shiga gidan ya ɗauko wannan gunkin nashi dama ya shiga gidan ne tare da gatari isa sara wannan gunkin nasa fana ma ata ka'abu yayin da ka'abu radiyallahu anhu ya zo ƙala sai ya ce man fa'ala hada wane ne ya aikata wannan ƙalu ubada sai aka ce mishi ai ubaratu dan sanutu ne yayi maka wannan fa kharaja mugbaban sai ya fita a cikin tsananin fushi sun fakkara fi nafsihi to a hanya kuma sai yayi tunani a cikin zuciyar shi wata ubarata fa aslama sai ya zo wajen sayyidina ubaratu anan ya musulunta wa hadasa bil kufa wal basra ya zauna a garin kufa da garin basra ومات رضي الله عنه سنة سنتين وخمسين كما سيرنا كعب الأمجرة يا رسول الشكرة همسن دبيو باين هجر النبي عليه الصلاة والسلام ونشي سيرنا كعب الأمجرة دغنانسي شرح حديث قوله فأنس ديتي فأنس أشكال حديث ديتي أما السلام عليك فقد عرفناه amma yin sallama a gare ka mun san shi yani ma'anarsa bima ta kaddama fi ahadith at-tashahhud saboda abin da ya gabata na hadisan tahiyya wa huwa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shine assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa huwa yadullu ala ta'khiri mashru'iyyati as-salati ala at-tashahhud to wannan hadisin yana nuni ne zuwa ga cewa ainihin shar'anta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne a bayan an shar'anta yin tahiyya wannan magana tana nan a cikin aunul ma'bud juz'i na biyu shafi na 339 aunul ma'bud sharhin sunan abu dawud fadarsa kuma a cikin hadisin da yace fa kaifa salatu alayka ya zami salati a gare ka ai kaifa lafzuha wa sifatuha yaya lafazin yin salati gare ka yake kuma yaya siffar shi yake fadarsa da yace qulu ku ce istadalla biha man istadalla ala wujubi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqiba tashahhud fi salati da anna al-amra lil wujub to cewa qulu din jaddin nan ku ce kaza to shine malamai suka kafa hujja da shi wasu daga cikin malamai bisa cewa lallai wajibi ne yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya a cikin sallah da anna al-amra lil wujub domin wannan umarnin na wajibci ne wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i qala an-Nawawi Imam an-Nawawi rahimahullahu yace ilam kai san anna al-ulama ikhtalafu fi wujubi as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyama tashahhud cewa lalle malamai sun yi sabani game da wajibcin yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan tahiyya al-akhirati al-akhir ta karshe fi salati a cikin sallah fa dhahaba abu hanifa wa malik rahimahumullah imam abu hanifa da imam malik rahimahumullahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ji gansu sun tafi akan cewa da kuma jamhurin malamai sun tafi ila annaha sunnatun sun tafi bisa cewa lallai yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe sunna ne law turkat sahhati salat da za a bar salatin sallar mata inganta duk da haka وذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله ta'ala. ila annaha wajiba imamu shafi'i da imamu ahmad bin muhammad rahimahumullahu ta'ala su sun tafi akan cewa lallai yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar karshe wajibi ne law turikat lam tasih lam tasih as-sala kuma da za a bar salatin idan ba a yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam to sallar ma ba ta inganta ba wa marwiyun an umar bin al-khattab wannan an ruwaito daga sayyidina umar dan khattabi وابنه عبد الله رضي الله عنه بعد كون دانشي عبد الله دان عمر الله ya dade su sun da kan wannan ra'ayi wa huwa qawlu sha'abi kuma shine fatawar imam sha'abi qalu wal amru lil wujub shi ma imam sha'abi ya ce umarnin na wajibci ne wannan magana tana na cikin sharhin sahih muslim na shi imam an-nawawi a cikin juz'i na biyu shafi na 314 zuwa na ɗari uku da sha biyar faɗansu da ya ce allahumma al'imam ibn hajar ya ce hari kalmatun kasurar imaluha wannan kalmata allahumma to yawan amfani da ita ya yawaita fi du'a a cikin addu'a wani yabi ma'ana ya allahu ita allahumma din nan tana da ma'anar ya allahu wal mimu iwadun an harfin nida wannan mimun din an kawo ta matsayin canji daga harafin nan na kira maimakon a ce ya Allahu sai a ce Allahumma fala yuqalu Allahumma ghafurur rahim ba a cewa Allahumma ghafurur rahim masalan bisa misali wa inna ma yuqalu sai ana cewa Allahumma ighfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ka ji kaina wala yadkhuluha harfun nida kuma harfun nida baya shiga baya shigarta illa fi nadirin sai dai a wurare yan kaɗan kawalin rajis kamar faɗar mawaƙin nan da ya ce inni iza ma harisun alama a ƙoru yallahumma yallahumma waƙar ja an hassan basari labari ya inganta daga imam hassan basari yana cewa allahumma mazmu'ud du'a kalmanin ta allahumma ita ce matattarar dukkan addu'o'i wa anin nadir bin shumay an karɓo daga nadir ɗan shumay yana cewa man ƙara allahumma faƙar sa'ala allah bi jami'i asma'i duk wanda ya ce Allahumma to kamar ya roƙi Allah ne da dukkan sunayensa tsarkaka wannan bayani yana na cikin fatawul bari sharhi sahih bukhari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani juz'i na 11 shafi na 160 fadansa kuma da yace salli ala muhammadin imam al-bukhari rahimahullahu yace abul aliya yace salatullahi sana'uhu alayhi salatun Allah bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yabansa da yake yi inda mala'ikati a wurin mala'iku wa salatul mala'ikati addu'a shi kuma salatun mala'iku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addu'ar da suke yi gare shi wannan magana tana nan cikin fatawul bari juz'i na 8 shafi na 392 wa amma man qala inna salata annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'anar rahmati aw albaraka amma wanda suka ce ayyin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ne da ma'anar rahama gare shi ko kuma yin albarka gare shi wa muta'aqibun to wannan abin bibiya ne ma'ana abin yi wa raddi ne in an bibi magana za a iya warware ta bi anna Allah غاير بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى mun cewa Allah subhanahu wataala a ya riga ya hada tsakanin salati din da kuma rahamar a cikin badansa da yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma to kaga a shi kenan tunda an hada su bude to ba za su zo da ma'ana ɗaya ba kenan wa kadhalika fahamu sahaba al-mughayira min qawlihi ta'ala haka nan kuma fahimtar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam bari sun fahimta daga faɗarsa alama da kusurki da ya ce sallu alaihi wa sallimu a ta sa'alu an kafiyati salati ma ta ƙaddumi zikirin rahmatu wal baraka bi ta'limi sana ya suka tambaya na sallallahu alaihi wasallam kafiyar da ake yin salati gare shi tare da cewa kuma ambatan rahama da albarka an riga an koya musu tun a lokacin da a koyi da yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya kenan ina an ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله تعالى وبركاته فلا كانت الصلاة بمعنى الرحمة أو البركة لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ذلك في السلام da a ce salati yana zuwa ne da ma'anar rahama ko albarka ai da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai zai yi ai an riga an sanar da ku wannan an koya muku tun a yanayin yadda ake yin sallama ko kuma ai kun riga kun san wannan tun a yanayin yadda ake yin sallama idan wannan magana tana a cikin fitowar bari jirgi na shaɗi shafi na ɗari sittin ibn hajar al-asqalani yace wa walal aqwali ma taqaddama an abul aliya an rubutun zance ne game da ma'anar salati shine abin da ya gabata din nan daga abul aliya anna ma'ana salatillahi ala nabiyhi cewa ma'anar salatin Allah bisa annabin sa sallallahu alaihi wasallam sana'uhu alaihi wa ta'zimu shine yabansa da yake da kuma girmama shi da yake wa salatul mala'ikati wa ghayruhum alaihi salatun kuma mala'iku da kuma warsunsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine talabu zalika lahu min Allah ta'ala shine nema masa wannan girmamawar da kambamawar da kuma yabo daga Allah subhanahu wataala wa qala aidan ha ila yau sai yace wa ma taqaddama an abil aliyati azharu abin da ya gabata nan daga abul aliya shine abin da yafi bayyanar da ma'anar fa innahu ja'ala bihi istimala lafzi salat بالنسبة إلى الله وإلى ملائك وإلى, وإلى ملائكته وإلى المؤمنين والمأمورين بذلك بمعنى واحد domin cewa shi idan lamarin yake ya sanya aiwatar da lafazin salatin nan in nisba zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma zuwa ga mala'iku da kuma zuwa ga mu'mine waɗanda su aka umarta da yin wannan salati duka ya kawo ma'anar salatin su gare shi sallallahu alaihi wasallam cewa salatin Allah bisa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yabansa da da kambama shi da girmama shi da yake kuma salatin da mala'iku suke gare shi da kuma mu'mini shine kamar yin addu'a ne cewa Allah subhanahu wataala ya ƙara girmama shi ya ƙara ya ƙara kambama shi ya ƙara kuma yin yabo a gare shi sallallahu alaihi wasallam ina gode insha Allah saboda yanayin kurewar lokaci za mu dakata a nan da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah ya ba mu dadansa wani muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana da fatan Allah ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin bayi masu yawan ambatu azzakiruna Allah kaseeran wa zakirat albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في المدير الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين